عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun na littafin riyadu salihin yau za mu tashi a farkon kitabul adab littafi da yake bayani akan ladabi ina fata an gani malamai sun yi ta kokarin yin ta'arifin menene al'adab me ake nufi da al'adab ladabi wasu malamai suka ce ta'arifuhu ta'arifin sanin yadda ladabi yake ina fata an gani hafiz ibn hajar al-asqalani abbara anu ba'dhum yace shashin malamai sun fassara shi da annahu al-aqd bi makarim al-akhlaq yin ruko da manyan manyan dabi'o'i na addinin musulunci duk wata kyakkyawar ɗabi'a mai girma da addini ya yi umarci musulmi da ita mutum ya yi riko da ita ya ɗabbaka ta a rayuwarsa shi ne ake ce masa al'adar wakila wasu malamai suka ce alwuqufu ma'al mustahsanat tsayuwa tare da ababen kyautatawa su wani abu mai kyau wanda an an ganshi a tare da kai za a yi godiya za a yi yabo ba za a kyamace ka ba a dini to wannan abu aikata shi ladabi ne wakila wasu malamai suka ce ma'anar al'adab ta'azimun ta'azimu man fauƙaka girmama wanda yake sama da kai wannan an zo wajen ma'ana abu take idan babba ya cika yawa ne yana da ladabi to alama ne wannan yana yana girmama manya ko wannan ko a hausa su ma ta'arifin ladabi kenan a wajen su ta'azimu man fauƙaka girmama wanda yake sama da kai wa rifqu biman dunaka da kuma tausasawa ga wanda yake kasa da kai amma zuwa ga wancan galibin suka dauka eh shi ba ruwansa ko yana take haƙƙin kalami in dai kalami ya ba shi haƙƙinsa to a wannan yaron yana da ladabi ko to an dau ɗaya bangaren ne an jefar da ɗaya bangaren ta'azimu man fawqaka wa rifqu biman dunaka girmama wanda yake sama da kai da kuma tausasawa wanda yake kasa da kai wa yuqalu wasu malamai suka ce ana cewa innahu ma'khudun min al-ma'duba asalin lafazin al'adab ma'khudun an ruko shi ne an samo shi ne min al-ma'duba daga al-ma'duba bil hamzati ba bil aini ba al-ma'duba wa hiya da'awatu ila da'am gayyatar mutane zuwa cin abinci ka shirya abinci na alfarma musamman kamar a watan ramadana wasu masu hali suke yi su shirya shan ruwa da kayayyakin buɗe baki nau'o'in ya'yan itatuwa iri-iri da kayan abinci iri-iri da nama soyayye da gashashe da dafaffe da nau'o'in ya'yan itatuwa a gayyato mutane su zo shan ruwa ba ana yi wani a watan ramadana ba a ɗaiɗaikun gurare to wannan shine asalin al-ma'azuba a lugar larabci ad-da'awatu ila da'am gayyatar mutane zuwa cin abinci sumiya bi zalika a abaci ladabi da wannan suna na al-akoko a abaci gayyatar abinci da al-ma'azuba li'annahu yud'a ilayhi ko ko an ambaci ladabi da al-adab da aka samo daga al-ma'azuba li'annahu domin shi ma ladabi yud'a ilayhi ana kiran musulmi zuwa gare shi kamar yadda alma'aduba ana kiran mabukata zuwa cin abinci to haka shi ma ladabi ana kiran duk wani musulmi ilaihi zuwa ga wannan kyawawan ayyuka ana ya samo sunan injo su malamai daga al-ma'duba wa qad afradahu bi ta'lif al-hafiz al-bukhari inji ne sharhi wannan littafi na riyadu salihin muhammadu siddiqi yace ai haƙiƙa imamu bukhari shine al-hafiz al-bukhari afradahu ya kadaita ladabi bi ta'lif da wannan littafi bayan yayi sahihul bukhari sai ya ware wani littafi ya masa al'adabul mufrad ya waro ladabi daga cikin sahihul bukhari ya waro za ka ji malaman hadisi suna karatu za a ce rawahul bukhari fil adabil mufrad imamu bukhari ya rawaita wannan hadisi a cikin littafin na adabul mufrad ba fi sahihi ba hadisan ladabi ya waro su ya tara su da ayoyin alkur'ani ya musu littafi guda a farar da hujji ta alifi ya kaɗaita ladabi da littafi na musamman saboda muhimmancin ladabi ga musulmi wa huwa kama qala al-hafiz shi al-adab ladabi kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace ko ko ko ba ladabi ba littafin imam bukhari da ya waro na dubba ya sa masa al-adabul mufrad hafiz ibn hajar wanda ya sharhin sahih bukhari yace kitabun kasirul fa'ida littafi ne mai yawan fa'ida shi littafin al'adabul mufrad saboda ya koya musulmai kyawawan ɗabi'o'i da kuma aladubba na addini to saboda haka shi ma imamu nawawi kamar yadda imam bukari ya ware littafi guda ya sanya masa zuwa al'adabul mufrad shi ma a littafin sanar ya bukari da sai ya ware littafi da kitabul adabi ka gane ai littafi ne na ladabi ka ga littafi a cikin littafi littafin ladabi a cikin littafin riyadu salihin to a cikin kitabul adabi akwai babi babi da yawa babi na farko da ya kawo shi ne babul haya'i babi ne da zai bayani akan kunya wa fadlihi da falala ta kunya wal halfi da kuma kwadaitar da musulmi ala takhalluqi bi abu ta tabi'antuwa da shi abu uku ne a cikin babu zai gaya maka yadda kunya take da kuma falalarta wato darajarta da kuma kwadaitar da musulmi ga ɗabi'antuwa da wannan ladan wato ita kunya وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنا ويتو حديث نفر قوة عبد الله بن عمر إذا الله تثبت عقليته يسي أن رسول الله حقيقة مرزا الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل على رجل من الأنصار يا وشي توجه ودمتن لذكر متانا مدينة بلانصاري وهو يعيد أخاه في الحياة wannan balansarin yana yi wa ɗan uwansa wa'azi a cikin kunya ka gane ai yana masa wa'azi akan kunya fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa da'ahu kyale shi fa innal haya'a domin ita kunya min al-iman tana daga imani ka kyale shi ba sai ka gaya masa ya ji kunya ko kada ji kunya ba ita kunya ai tana daga cikin imani da inda ka ga mutum mai kunya alama ne a tare da imani duk wanda kaga bayi da kunya aka ce wannan mara kunya ne to ka rantsa da Allah bayi da imani fa innal haya min al imani domin ita kunya tana tare da imani ina fata an gane kuma shi wannan dan uwa na balansa ne da yake masa wa'azi ba wai yana masa nasiha akan ya ji kunya ba a kunya sa ce ta yawa yake masa wa'azi ya dan sassauta maza la ta a shi ka kyale shi ya ci kunyarsa yadda ya ga dama fa innal haya min al imani domin kunya tana daga imani domin da sharhi da yake wa huwa yuzu ya yuzu akawa fil haya ay yakuru lahu yana gaya masa ma ya tarattabu ala mulazamatihi abin da yake zeranto a bisa dawamar kunya min al fasadi na bacin wasu al'amura in kana jin kunya da yawa mutane za su taka ka za su dinga zaluntar ka saboda haka ka rage wannan kunya taka in ba haka ba mutane za su cuce ka magana ce da abu kyale shi ka kyale shi fa innal haya min al imani domin kunya tana da cikin imani aje aje a cuce shi wanda ya cuce shi ba kansa ya cuta ba shi ko imanin sa yana nan bai tawaya ba to ka kyale shi ya ji kunyarsa domin kunya tana daga cikin imani wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka yi ittifaqi gare shi wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu ma qala an rawaito wannan hadisi daga sayyidina imran dan husayn wato husayn mai kaji ba mai sun ba imran ibn husayn radiyallahu anhu ma qala ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhaya'u shi kunya la ya'ati baya zuwa da komai illa bi kai sai da alheri ba za a ce wani ya ji kunya ya walakanta ba ko wani ya ji kunya a rubuta masa zunubi ba kunya baya zuwa da komai illa bi kai sai da alheri muttafaqun alai wa fi riwayatin li muslimin shi wata ruwaya ta imamu muslim manzo Allah ce alhaya'u shi kunya khairun alheri ne kullu dukkansa babu abin yarwa a cikin kunya au kala ko ko cewa yi alhaya'u kunya kullu dukkansa khairu alheri duk ma na ɗaya ne ko ka ce alhaya'u khairun kullu kunya alheri ne kullu dukkansa ko kuma ka ce alhaya'u kunya kullu dukkansa khairu alheri kunya alheri ne dukkansa kunya dukkansa alheri sai biyu dai haka manzo Allah ya faɗa aw in shakku min rawi ko cewa ai alhaya'u khairu kulluhu aw qala ko ka cewa ai alhaya'u kulluhu khairu to duk yadda aka juya dai ma'anar guda ɗaya ce wa ana jura raka radiyallahu anhu an rawaita wannan hadisi na uku a wannan babi daga sai Abu Hurairah ya dalaka tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله تيرا دا أمرت الله تبت عبريش ياتي الإيمان بضع وسبعون شي إيماني نوعي سبعين دا ينكيني البضع دا أخذ وقوما ya kaga da ai daga uku zuwa goma kaji ta masa aljihu to imani nau'i nau'i saba'in da wani abu ne au ko ka cewa ya bibin wasu tunan shuba ka gane ya shuba din shine yanki ko wata ɗabi'a sittin da wani abu wannan shakku mina rawu yana kokonto magana ta saba'in da wani abu ko sittin da wani abu to ko sittin da wani abu ne ai imani yana da abubuwa masu yawa fa abu dalwa magana ta mafificinta ita wannan shuba din ɗabi'a ɗin ko nau'i nau'i na imanin wanda ya fi kowanne falala da daraja ƙaunu la ilaha illallah domin da shi ne ake tabbata a musulunci da shi ne ake zama musulmi wanda ya fi kowanne falala a cikin abubuwa na imani shi ne faɗin la ilaha illallah wa adinaha ko ma bayanta ko mafi ƙasƙanci ko mafi ƙanƙantar nau'o'in imani imadatul aza anil dariki kawar da cuta ga barin tabanci kana tafiya ka ga wata kwalba wanda in mutum ya taka za ta masa rauni ko wani kashi ko wani dutse ne sun tabe ko wata kusa mai tsatsa ko wata tsaya da ran taka za ta yi mutum rauni sai ka kashe ganda ka sunfiya ka ɗauka ka gusar da shi in ma ba za ka iya buga ba ko da kafa ma ka ture ka kawar da shi ga barin tafarki mai wucewa kar ya taka ko ya tuntuɓe ya masa rauni wannan shine nau'in imani mafi kankan sai mai imani ne da tausayi in ya ga wannan zai iya sunsuya ya kusa da amma wanda bayi da imani bayi da tausayi shi da inda taka ba ya gani ya tsallake ba zai ka kowa ma zai taka ina ruwansa saboda haka daga cikin nau'o'in ayyukan imani mafi koma bayanta shine imaqatul azab kusa da cuta an tsariki gabarin tafarki wal haya'u kuma za ta shi kuma kunya shubatun wani nau'i ne min imani daga cikin imani shi bai kai abu dalluha ba la ilaha illallah kuma ya wuce adnaha imalatul aza an tariqi kalalime shi cikin 70 da wani abu nan ko cikin 60 da wani abu nan shi ma da yana ciki kunya tana daga ciki wannan abubuwan 70 da wani abu ko 60 da wani abu ya gaya maka dai abu dalluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imalatul aza an tariqi to kaulan duk suna ciki ina fata an gane muttafaqun alayhi kalmar albidu da yace bid'un wa sab'una ko bid'un wa sittuna ana karanta shi bi kasirin ba'i da kisran ba bil bibu wa yajuzu yana halatta a karanta shi bi fatiya da fatahar ba a ce albabku amma dai mai kisran ya fi fasaha shi kuma shine ya fi shahara albibu domin alqur'ani ma da shi ya fi falajita fi sujini bibu asinina da ce babu asinina ba ko yawwa amma yana halatta in ba a qur'ani ba ka karanta shi bi fatiha da fatahar ba wa huwa kalmar albirru min as-salafati ila al-asharat lissafin da ya wuce uku zuwa goma shi ake ta masa albirru wato saba'in da yan kai ko sittin da yan kai wa shuba kuma da aka ce au bibun wa sittuna shuba ai alqiratu yanki shine a shuba imani yanki saba'in da yan kai ne ko yanki sittin da wani abu wal kasla da kuma ɗabi'a duk ana fasara shu'uba ko alƙidatu yanki ko alkhasalatu ɗabi'a wal imada da yake imadatul azani tariqi shine al izalatu izala ba akwai kungar izalatul bid'a wa iqamatu sunna busar da bid'a da kuma tabbatar da sunna to a wannan duka suka samu al izalatu ma'anarsu dai da al imada gusarwa al'izala shi ba gusarwa wal'aza abin da ake ce masa al'aza ma yi uzi abin da yake cutarwa duk wani abin da zai cutar da mai wucewa a kan hanya sun masa al'aza ka hajari kamar dutse wanda aka yi tuntube da shi za a yi rauni wa shaukin da ƙaya wanda in aka taka za ta soki mutum ya ji zafi wa tirin haddasa koma in mutum ya taka zai ɓata masa tufafi ko da ba zai masa rauni ba ka gane to in har laka ma za a fitar da ita to in kaga kashi ba kaga min babu aula kaga wani yayi kashi akan hanya ka kashe ganda imani ne ka je ka nemo abu ka zo ka gusar da shi yadda wani ba zai taka ya najasta shi ba wa ramadi da toka toka ma ba kuma zuba toka akan titi ba to suna cutar da al'umma toka wannan ita ma an ka gani akan hanya ka share ta domin za ta iya ɓata mutum za ta tada kura wani ya yi adansa ta ɓata shi wa ƙazarin da ƙazanta wani da gwado da ci da aka zubar a kan hanya ko wata shara da aka zuba a kan titi ka zo ka gusar da ita domin kar ta cutar da mai wucewa wa nahwi zalika da makamanci wannan duk ana kai masa al'aza cuta ka gane ai asali daga izaya ne al'izatu cutarwa kaga da wallazi da yudun almu'minin wal mu'minat wanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da gari maktasabu to ka san mutum ya kaka ai zai cutu idan dutsen ne ko kayan ne ko kuma taban ne wallahu zalika da maka mutum da dole abu da zai iya cutarwa cutarwa ta bangaren launi ko cutarwa ta bangaren najasawa ko cutarwa ta bangaren sawa mutum datti duka in ka gufar da shi to kai aiki na imani wa an abi sayyidin al-khudri hadisi na huda wannan babi haka wace shi daga abu sayyidin al-khudri radiyallahu anhu qala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amsa Allah ka tabbata a gare shi ya kasance a shadda haya'an mai tsananin kunya ne shine mai tsananin kunya min al-azra'i fiye da budurwa fi kidiriha a cikin suturarsa budurwa wanda ba ta saba yawo ba ba ta ta titi ba tana zaune a cikin suturarsa asalin alkidir kamar da imamu nawawi zai ka a ƙarshe mace ce da ɗakinta budurwa to sukan sa a al'ada sukan sa wani labule su suturce wani bangare ko a raba ɗakin biyu ko kuma a samu wani dungu a ɗan sa labari a fitirce ko da ba rabin ɗakin ba yadda in tana zaune a ɗakin daga ta zo wani zai shigo mata ba ta shirya ba sai ta shiga ta ɓuya a bayan wannan sutura saboda kunya ko kuma za ta canja tufafinta a cikin ɗakin nata ba don kar ta tutse suturar ta wani ya faɗo mata ba ta sani ba sai ta shiga wannan bayan suturar sannan za ta canja tufafinta shine alkidir anan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya kana wannan kabaru kana ne mansubu rasulullahi shine ismu kana marfu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashadda haya'an shine mafi tsananin jin kunya min al-azra fiye da budurwa fi kidriha a cikin suturarsa yadda budurwa ne za ta fi kunya ce wani wanda ba muharraminta ba ya faɗo mata lokacin da take cire kayanta ko lokacin da take zaune babu cikakken sutura ai za ta fi kunya mai tsanani kuma to manzala ya fi irin wannan budurwar jin kunya fi kidriha a cikin wannan sutura ta wannan kamar a shehu birak radiyallahu anhu a cikin diwani sannan a barku a cikin ikifiru sa'adat ai ya kawo ashaddu haya'an wa hawa yati liman da'a wa yaghdabu lil mawla ila al haqi yarji shi yake nuna maka shehu masanin hadisi wannan baitun guda daya yana kunshe da hadisai guda uku kuma kowanne mun karanta su a banan nan ga dai tsaye yake maka ashaddu haya'an yanzu Allah mai tsananin kunya ne to wannan hadisi na abin sa'idin yake ne kuma ya ce wahawa ya ci liman da'a manzo Allah yana zuwa ga duk wanda ya kira shi mun karanta hadisin bai wanda ta tabbata kira yin manzon Allah ta kama hannunsa ya bi ta kamar rakumi da akala ya je inda take so ta masa tambaya ya bata amsa kuma an gayyace shi tun abinci yana amsawa ya ci liman da'a sai ce wa ya gaba gudun maula yana fushi amma dan Allah ba dan ka taba shafiyarsa ba ai mun karanta wannan ko baya fushi dan an taba shi illa idan tuhi kat maharim Allah sai in an keta haramcin ubangiji saboda haka wai gababu lil maula yana yin fushi in an taba Allah kuma ilal haqi yarji wa ay yarji yana komawa da ilal haqi zuwa ga gaskiya duk yanda yake kanka nana Aisha ta yi ba daidai ba ya tsawata mata ya ga labule da duroni ya kakketa shi an zo ceton banu na kazumiya ce ko faɗi mata ‘yar muhammadu ce ta yi sata zan yanke mata hannu kaga ilal haƙi yarju ba ila hawan nafsi ba duk yanda yake kanka in ka keta shari'a to maza Allah zai kyale kai ya koma zuwa ga gaskiya wannan baiti ɗaya ne a cikin diwani amma kunshe da manyan-manyan hadisai ingantattu saboda haka mutumin da bai san sunnar manzo Allah da kyau ba to ba zai fahimci diwani shehu ba sai ka san qur'ani da hadisi kuma ka san sira ka san tarihin musulunci tun kafin aiko manzon Allah daga haihuwarsa har zuwa aiko shi har zuwa hijirarsa har zuwa wafatinsa annan za ka fahimci diwanin shi in baka san wannan ba to kar ma ka sai za ka ɗauko diwani ka sai za ka fassara barna za ka yi ba za ka taɓa karanta shi daidai ba kuma ba za ka fahimce shi ba to da yawa ɗalibai sun sha ɗauko diwani su zo gona wani sun zo wai za su tsawo karatun diwani zan fasara musu diwani sai na kalli mutum in tausaya masa bai karanta ahalari ba yana gudun makaranta wai kawai ya je a wajen wani maulidi ya je ana fasara diwani shauki ya kama shi kawai washe gari ya ɗauko diwani ya zo makaranta wai a koya masa diwani ina za ka fahimci diwani sai ka koma asali inda ka rena fikihun nan da kare na kawai da ahlari ishmawi annan za ka tsinci sanin wasu kalmomi da rukoki sannan in ka hauro ka zo ka shiga hadisi to nan da za ka fahimci magana shi ga shi yanzu hadisai uku ingantattu ya dunkule mu da su a baiti daya ashaddu haya'an wa hawa ya ci liman da'a wa yagdabu lil maula ila al-haqqi yarji hadisai uku ne ingantattu kuma kowanne suna nuna makarimul akhlaqi shi da Allah zai kace da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an manzo Allah sallama ya kasance mai tsananin kunya ne min al-azra'i fiye da budurwa fi kidraji a cikin suturarsa fa idza ra'a shay'an yakrahuhu in manzo Allah ya ga wani abin da yake kinsa duka kunyarsa in ya ga an yi ba daidai ba to a rakunahu za mu gane kin wannan abin da yake fi waje a fuskar a nan zai kusar da kunya in an taba albarmar Allah zai mutsike idansa ya gaya maka gaskiya ko kai waye in kuwa haddi ne to za mu kana sai an zartar da haddin Allah a kanka ko kai wane amma idan ba a keta albarmar Allah ba maza Allah kunya ne mutafaqun alai qala al ulama malamai suka ce haƙiƙatul haya'i haƙiƙanin abin da ake nufi da kunya dai kulukun wata ɗabi'a ce ya ba'asu da yake aika mutum ala tarkin ƙabihi a musabalin mummunan aiki duk wani abu mummuna karka yi wannan ɗabi'a ta kunya ita ce za ta tura ka ta aika ka ga barin aikata mummuna wa yamna min at-tasiri kuma yana hanawa daga takaitawa fi haƙƙin haƙƙi cikin haƙƙin ma'abocin haƙƙi kowa ne ne kuma ko mun kankantar sa karka ta haƙƙin cin haƙƙi da zaluntar mutum alama ne na rashin kunya rashin kunya kuma alama ne na rashin imani tunda an gaya maka a baya alhaya'u kulluhu khairu ko alhaya'u min al-iman to saboda haka ka kaucewa mummunan aiki kuma ka hana kanka daga tatsaitawa cikin haƙƙin ma'abocin haƙƙi ko mun kaskancin sa inda aka danka haƙƙin sa a hannunka to kar ka tauye masa haƙƙi ko mun rashin gatar ka ko ba inda zai yi da kai ko ba inda zai kai karar ka kar ka tauye haƙƙin sa ka ba shi haƙƙin sa cikakke kuma ko musulmi ne ko ba musulmi ba karka zalunce shi wannan alama ce ta kunya wannan ta'arifin da malamai suka yi wa kunya ke wa rawaina an imam abul qasim al-junaidi inji imam an-nawawi mun rawaito ma'anar kunya daga wajen shugaban sufaye imam junaidi al-imam abul qasim al-junaidi imam ahli tariqati wal haqiqa ko imam ahli shari'ati wal haqiqa shi ne imamu junai duk wani sufi to imamu junai da shugabansa kuma yana koyi da shi yana koyi da maganganunsa ya cika da shari'a da kuma hakika rahimahullahu in ji imamu nawawi mun rawaito ma'anar kunya da wajen imamu junaidu abul qasim rahimahullahu kala ya ce alhaya'u shi kunya ru'yatul ala'i ganin ni'imomin Allah ai anni'am shine al'ala'u fa bi ayi ala'i rabbika tatamari fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban al'ala'u ai anni'am ni'imomin da Allah ya yi maka saboda magana ce ta sufaye a dunkule suke yin ta kawai ka dinga ganin ni'imomi to ni'imo ganin ni'ima ka ai kullun kana ganin ni'ima a jikin wani ko a jikin wasu mutane a'a ka dinga ganin Allah ya yi maka ni'ima shi ne ruyatul alahi ka dinga ganin koyaushe a cikin ni'imar Allah kake duk halin da kake ciki kuma ko kana halin fitar rai ko kana halin jinya ko kana halin kuncin rayuwa ko kana halin talauci ka dinga ganin kaifa a cikin ni'imomin Allah kake ka tuna cewa da babu kai Allah ya samar da kai wannan ni'ima ce da ya tashi samar da kai bai yi ka dabba ba bai yi ka ƙaro ba bai yi ka dutse ba da halittun Allah ne kuma kai ma ɗaya daga cikin halittun Allah bai yi ka bishiya ba bai yi ka ciyawa ba ya yi ka ɗan adam ka gane ai a cikin ‘yan adam ɗin ma watakila sai ya yi ka musulmi ko ni'ima kenan ta biyu babba bayan ni'imatul ijabi bayan ni'imar samar da kai da yi kuma yi ka musulmi babban ni'ima kenan to a cikin musulmin ma sai yayi ka a cikin al'ummar manzon Allah kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ka ga wata babban ni'ima a cikin musulmin ma bai yi ka a cikin mutanen adawa da samudawa da watakila da a wancan lokacin aka yi ka da kana cikin wanda aka hallaka su a matsayin kafirai sai Allah ya ka cikin al'ummar manzon Allah a cikin musulmin ma wataƙila a cikin al'ummar manzon Allah ma ya yi ka mai ingantacciyar aƙida bai yi ka da gaske masu zagin iyayen gidan manzon Allah sai suna wuta ba bai yi ka a cikin masu zagin bayan Allah ba bai yi ka a cikin masu zagin sabon manzon Allah ba sai ya ka mai sahihiyar aƙida wannan ma wata ni'ima ce bayan haka wataƙila ya baka lafiya idanuwanka guda biyu suna nan ba wanda ka rasa kunnuwanka duk kana ji da su ƙafafuwanka da hannayenka baka gurgunce ba baka kuturce ba to duk talaucin da ya maka ko ya dora maka ka manta da wadda ni'imomin kenan yanzu kana kuka Allah ya dora maka jinya ko ya dora maka talauci waɗancan ni'imomin da yawa duk baka san su ba kenan to ashe baka da kunya tunda har ubangijinka baka ji kunyarka ba ya maka ni'ima kana kuturce masa don wani abu guda ɗaya ko biyu ko uku da ya ɗora maka don ya jarrabe ka kana kai ƙalasa wajen a ce baka da kunya shi yasa imamu junaid ya kawo dukkule alhaya'u ru'yatul ala'i ita kunya ganin ni'imomin Allah a gare ka ka dinga ganin Allah ya maka ni'ima duk halin da kake ciki sannan yake wa ru'yatul tasiri da kuma ganin takaitawa ka dinga ganin ba duk yanda ake so kai halin zuba ka kai ba duk matsayinka kuma kai ga kaddara ko kai annabi ne ka dinga ganin kai fa takaitacce ne kashashe ne ballantana wanda ba annabi ba duk ilimin ka duk matsayin ka duk wilayar ka ka dinga ganin ka takaita wajen ba wa Allah haƙƙin in ibada ce baka kai yanda ya kamata a kai ba ina fata an gane in da'a ne ga ubangiji baka kai yanda ya kamata a yi kullum ka dinga ganin kai mai sako ne kai mutumin banza ne ya za ka yi ka gyara kanka bala tu ku an kusa ku kuwa alam bi manittaka wannan yake shine kunya ru'yatul ala'i wa ru'yatu taqsir ka dinga ganin ni'imomin da Allah ya maka sune a gabanka kar ka dinga ganin ya tsora maka yunwa da bala'i da talauci ka gane har ka dinga laki kana korafi in ka tuna su to ka tuna kuma dubbai ni'imomin da ya baka da yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya ba za ku iya kididdige su ba wannan ma da muka faɗa ba ko cikin cokali da kai ba a cikin cekun ni'imomin da Allah ya wa bayi ba to kuma da ya dora maka wani wani abu ɗaya ko biyu ko uku shi kenan sai dukkan da ido don tsabar rashin kunya ka manta da waɗannan ni'imomi duk halin da kake ji ka dinga ganin Allah ya maka ni'ima wa rubutu ta tsattir ka dinga ganin ka taƙaita ka kasa baka kai yanda ya kamata a kai ba to imamu dunayd yace fa yatawalladu bainahuma halatu sai wani hali ya haifu tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin ruyatul ala'i wa ruyatul taqsiri sai su haifar da wani hali tusamma haya'an da ake ce masa kunya kaji manya wannan magana ta ta arifai bayan ya ce maka kalan ulama ga abinda malamai malaman zahiri ahalin zahiri kenan suka ce hakikatul haya'i su ma hakika suka ce a iya kulewar sanin su kulukun ya asu ala tarkil qabihi wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi bil haqqi amma shi da yazo magana ta ma'rifa ru'yatul ala'i wa ru'yatul taqsiri fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'u a tsakanin su ne in mutun ya in ka dauki dai ka jefar da ɗaya to ba za ka samu kunyar kana ganin ala'i kadai amma kana ganin kai gwani ne wajen bautawa Allah kai mai kokari ne a to ka faɗi ba za ka samu kunya ba in kuma ka ɗauki a takasiru kaɗai kai kana ganin kakashe ne gajiyayye ka kasa amma ba ka la'akari da ni'imomin da Allah ya ma shi ma ba za a samu kunya tare da kai sai an samu guda biyu kamar fuka fiki ne guda biyu a cikin tsuntsu lokacin da ka karya masa ɗaya ba zai iya tashi ba sai dai ya yi kare a ƙasa kamar fakara kamar kaza amma ya tashi dai da'irar ya iru bi da na haihu wannan bai taɓa yiwuwa ba haka in ka rasa ɗaya daga cikin biyun nan kamar tsuntsu ne ya rasa fukafikinsa guda ɗaya amma in ka same su guda biyu to fa ya tawallatu bainahuma halatun tusamma haya tsakanin su ne ake samun haifar da wani hali da ake ce maka kunya in ji imamu junaidu wallahu alamu imamu ne ce Allah shine masani babu hibdu sirri babu kenan da yake bayanin kiyaye asiri na wanda ya amince maka ya gaya maka sirrin duk mutum da kuka yi sirri da shi ka gane yayi kamar hausa ma za ce wani zan gaya maka magana amma amana to ka ga wanda sun daure ka da jijiyar har ma amana suke ce ko to wajibi ne ka kiyaye wannan amana ta sirrin da ya gaya musamman kuma zamanin mu ne zamanin wai salula mutum zai buga maka waya yana tunanin kai kaɗai ne kuke sirri da shi don cin amana sai ka sa har suri a gaban mutane suna ji ko kuma ka yi rakwadi alhali shi bai san kana ɗaukan magana ta wannan duk cin amana wajibi ne mutum in ya kira ka a waya idan kuka gaisa ka ji abin ya wuce gaisuwa in a cikin mutane ne ka tashi ka koma gefe don ba ka san me zai faɗa ba shi a tunaninsa shi da kai kawai kuke magana bai san akwai wani a gurin ba tunda ba ganin ku yake ba wajibi da ka kiyaye sirrinsa amma in ya gaisuwa ce ka ya takaita shi kenan wannan babu laifi ba sirri bane amma daga kaji ya shigo da wata magana da ta yi kama da asiri to ka tashi daga cikin mutane ka koma gefe kuma kar ka sa hankuri kuma kar ka yi rakodin din maganarsa in ba da izininsa wannan duka yana cikin hifzu sirri qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa aufu bil ahad ku cika alkawari mutumin da ya yadda da ku ya muku alkawari ya ba ku amana kuka yi alkawarin za ku rike masa sirri to lalle ne ku cika wannan alkawarin ku kiyaye masa sirrin innal ahada kana mas'ulan hakika alkawari fa ya kasance abin tambaya ne a ranar alkiyama duk alkawarin da ka dauka an zo lahira sai an taje ka ka cika alkawarin nan ko baka cika ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله مزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة حقيقة هي daga mafi sharrin mutane a wajen Allah manzilatan ga masauki yawmal qiyamah ta tashi alqiyama wato mutumin da ya fi gamuwa da mafi sharrin masauki a wajen Allah ga tashin alqiyama ka san dai a lahira Allah yana da masauki guda biyu da yake fauke mutane wuta da aljanna to waye mafi sharri jahannama ko ko da ba a gaya maka ba to mutumin da yake gamuwa da mafi sharrin mafauki a wajen Allah bayan tashin alkiyama ar-rajul shine mutum namiji yukrudi ila al-mar'ati da zai zubu zuwa ga mace kina yake ta jima'i ta saduwa da iyali da zai dai ya kwanta da matarsa wata gobe ilai ita ma ta zuba gale ta saki jikinta gale shi yayi abin da ya ga dama da ita summa yanzu sirra sannan ya je ya dinga yada sirrinta wannan shine mutum zai buga muwa da sharrin masauki a wajen Allah na tashi an kuma ko matarsa ce ta aure wai ba magana zina ake ba matar kasa ta aure da kuyangar kasa da ya mallaka ta halal in ya je yana yada sirrinta na kwanciyar aure ko saduwar da suka yi da ita to in bai tuba fa yaje lahira zai gamu da mugun masauki mafi sharri ma a sharri yake ba min sharrin nasu ba min a sharrin nasu akwai alifu tafsir mafi sharri a cikin mutane manzilatan ga masauki inda Allah yau mai kiyama mutumin da yake da yake yada sirrin matarsa a wajen mutane wannan kenan to akwai mafuhum mukalafa su matan fa ai su ma ana samun irin wannan bal kusan an fi samu ma a wajen zai wuya mata su haɗu su kai awa ɗaya ba samu wata shaidaniya ta fito da zancen batsa har a fige kowace tana ba da labarin sirrin saduwarta da miji ba to wannan ba karamin bala'i ba ne an mana misali ne da maza amma su ba matan suna ciki inda su ma al-nisa'u shaqaiqur rijali ai mata shi abokanai ne yan yan uwan mazaje ne su hukunci da kada an cewa maza to su ma suna ci ka gane ai duk wani hukunci na musulunci da ya shafi namiji to ko ba ga maka ba ya shafi mace kar ka ji an ce ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi ai ai ta mata tufdi ilayhi ko thumma yanshuru sirraha sannan zai dinga yada asirinta to ita ma in ta yada sirrin da yake tsakaninta da miji ina ba ta an gane in ba ta tuba ta mutu za ta gamu da mugun masauki a wajen Allah rawahu muslimun wa an abdullahi ibn umar hadisi na biyu a wannan babi an rawace shi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma anna umar radiyallahu anhu babansa sayyidina umar Allah ya kala masa yadda hina ta'ayyamat bintuhu hafsatu lokacin da yar sayyidina umar hafsa ta'ayyamat ta zama gwauruwa mijinta ya mutu ina ba ta an gane kalmar ta ayyamar fi'ili ne ma bi daga sunan ainu aka ce al'ainu ko al'ayinu wanda ba yi da mata ko matar da ba ta da miji sawa'un budurwa ce ko bazawara ne shi ma sawa'un saurayi ne ko bazawari ne wanda ba yi da mata ko matar da bata da miji ina fata an gane kamar yadda Allah ke gaya mana wa aiki bul ayama al ayama din nan jam'i na aini wa an kihul ayama ka gane minku ku aular da bayinku ka gane ai a ƴaƴayenku kai waɗanda ba su da aure ɗanka namiji ko ƴarka mace in sun isa aure ka aular da su in ji Allah wa an kihul ayama minku ku aurar da wanda ba su da aure minku na ƴaƴayenku kenan maza da mata sai ce wa salihina min ibadikum da kuma mutanen kirki na bayinku kaga ya hada da yantacce da kuma bawa wanda bai da yanci al'ayama minkum wancan ana nufin ƴaƴayenku da kuka haifa maza da mata wanda ba su da aure Allah ya ku aurar da su can kuma wa salihina min ibadikum da salihai daga cikin bayinku da kuka suna da kamewa to kar ku bar su zauna in dai ba sa kaka kai da ita ba to ka aunar da ita ga wani ko ga wani bawa shi ma bawonka da yake maka hidima da ka mallake shi in ka ga alamar salihi ne mutumin kirki ne to kar ka bar shi yana ba mata ko wata baiwa ka aura ma wannan umarni ne na Allah ku aular da ƴaƴayenku da ba su da aure maza da mata kuma ku aular da bayinku da kuyanninku amma wanda suke na kirki wa salihin min ibadiku to shi yasa nan Abdullahi Umar yake ba mu labari أن عمر رضي الله عنه حين تعيبت بنته حفصة لو كتشن دا ير سيدنا عمر حفصة ثلاثة مجي شيكوا وانا ثلاثة مجي مجن دا ثلاثة شيني خنيف ابن خزافة السهمي أظن مجن دا ذكر أولا سورة إذا قدوا أظن مكة بقريشيني kuma tare suka yi hijira da shi zuwa Habasha kuma suka yi hijira zuwa madina kamar ummu salama da abu salama ita ma hafsa ita ma haka ne mijinta kunaisu ibn huzafata sahami wa kana min ashabin nabi ya kasance yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko tutiya bil madina bi ta karɓi ransa a garin madina bayan an yi hijira wa hadha kulluhu inda al-bukhari wannan hadisi dukkan sa aure imam bukhari fi hadisil babi a cikin hadisin wannan babi da muke magana a kai imam bukhari ya kawo shi a littafinsa da ya zo magana ta ayyamat bintu hafsatu sai ya kawo min kunaisin ibn huzabata sahami wa kana min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama fatufiya bil madina in ka je sayi bukhari haka zaka samu da wannan tarjama ta mijinta kunais ibn huzabata sahami shi ne misali ta wa haza kullu inda bukhari wannan abu da muka karanto min kunais ibn zafata sani wa kana min asabi nabi sallama fa tudi bil madina duka akwai da cikin sahih bukhari a cikin wannan hadisi ina fata an gane hazabahu musannibu mai wallafa littafin da yadda sani na imam nawawi ya shafe wannan kalmomi ne min kunais ibn zafata sani wa kana min asabi nabi sallama fa tudi bil madina ya shafe wannan jumla ne لعدم تعلق غرض الترجمة به سبب رشن تعلق بقاتر ين ترجمة لشي كنيس ابن هزافة ba maganarsa ake ba ba a buƙatar jin sunansa ko shi wane ne ko me dalilin mutuwar ta shi yasa shi imamu nawawi da yazo ya yanke wannan tarjuma daga cikin ruwa bukari din to malaka fa ulima sai aka san sai aka san cewa anna ta'ayyumaha gwaulantarta ita hafsa minhu daga mijinta kunais ibn huzafata sami kana ya kasance ne bi mauti a dalilin mutuwarsa ba a dalilin sakin da ya mata ba tunda a ruwayar ya kai maka fatufe bil madina haka yau a cikin sahih bukhari to ya kasance mutuwa yayi ya batta ba sakin ta yayi ta zama gauruwa ba ina fata an gane wa kana zalika kuma wannan rasuwa tasa kunais ibn huzafata sami mutuwarsa ya kasance min jirahatin a sabatu da uhud a dalilin wasu launuka da suka same shi a yakin uhud da shi aka je uhud shekara ta uku bayan hijira to ya samu launuka masu muni bai yi shahada a gurin ba sai da ya zo gida ya jinya yan kwanaki sannan ya yi wafat shi kenan sai hafsatu ta zama goyuwa ba ta da miji mijinta yaro to umar yana ba da labari hina ta'ayyamar bintuhu hafsatu lokacin da yar hafsatu ta zama gonguwa bayan mijinta ya rasu kala ko umar ya ce lakitu usman ibn affan na ga mu da sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu wanda a cikin sabon manzo Allah gaba da in ka cire manzo Allah ba mai kunyar sa ba muna maganar kunya ba ko mun yi maganar kunya shine allazi tasahi minhu mala'ika mala'iku ma suna cin kunyar sa saboda haka Umar ashe ba laifi bane ka je ka nema wa yarka miji na gari kar ka jira wai sai an zo neman yarka dan cewa kai ne mukami ne ko mai ilimi ne ko mai sarauta ka tashi da kanka in ka ga wanda ya dace da yarka mutumin kirki mai addini ka tashi ka je ka kai masa kallar yarka wannan ba laifi ba ne haka al'adar sa ku domin ka samu suliki na kirki kuma ka samu jikoki na kirki kar ka bari wai sai an zo ne masa kai ta zama a gida shekara da shekaru kai ya kamata ka nema masa miji ba ita ya kamata ka dinga yin ado tana gun titi titi inda maza suke ko wani zai yi sha'awarta ya zo neman aurenta ba a wannan ba ɗabi'a ce ta addini ba gashi Umar ɗan Kaddaf yana ba da labari lokacin da matarsa a Esther Hafsa ta gama ta kaba yace na gamu da Usman ɗan Affan radiyallahu anhu fa arantu alaihi Hafsa sai na bujiro masa da ƴata Hafsa ita masa ƴata Hafsa fa ta gama ta kaba ko za ka aure ta ko fa qultu sai na ce wa Usman inji Umar in shi ita in kana so an ka hatuka hafsata binta umar zan aura maka hafsata yar umar fa qala sai usman yace sa'uduru fi amri to ka jira ka saurara mun da sannu zan yi duba cikin lamari na zan je na shawara shine ma'anar sa'uduru fi amri da sannu zan je na yi duba cikin lamari na falabistu layaliya sai sai na zauna tsawon wasu darare ji umar ina sauraron Usmanu ya gama shawara ya zo ya same ni sai na zauna layali a ƴan darare sun malakiya ni sannan Usmanu ya zo ya gamu da ni fa qala sai ta qad badali kai hakika lamari ya bayyana gare ni Allah a tazawwada yawmi haza ba zan yi aure a ƴan kwanakin nan nawa ba na dai na yi shawara na ɗin dudduba yanayi na da halin da nake ciki ka san me dalili a lokacin mata hanka ƴaƴan maza da duk sun an aula masa ummu kulsum ta rasu an aula masa ruqayya ita ma ta rasu a lokacin ba yi da mata to wanda har annabi ya amince ya aula masa ƴaƴayensa har guda biyu ɗaya bayan ɗaya ba ka yi kwaɗayi kai ma ka kawo taka gidan ba eh har ma manzo Allah ce wallahi lokacin da ta biyun ta rasu manzo Allah ce wallahi da ina da ƴaƴa ɗabi in ɗaya ta mutu a gidan Usmanu sai na mai da wata gurbin amma babu shi ke na sun ƙari na na fatima ce tana gidan ali a je a ɗauko matar wani a kawo wani kaga mu da yi ba ya ce da ina da wata sun kai ɗari wallahi in wata ta mutu sai na mada gurgurta a gidan usman saboda haka shi ma umar ya kawo mata kallar yar sahabba ya ce kai na yi bincike wallahi na yi shawara kad badali lam al'amarin ya bayyana gare ni Allah a tazawwada yauni haza ni ba zan yi aure ba a yan kwanakin nan nawa dole ka ga sai ya hakura ya ce falakitu abubakar ne siddiq sai na gamu da sayyidina abubakar siddiq din da usmanu bai karba ba sai na kawo tallata wajen sayyidina abubakar radiyallahu anhu fa qultu nace in shi ta in kana so an kahatuka hafsata binta umar zan aura maka hafsa yar umar kuma shi na umar din ba bai ta hafsatu yata ba dan saboda tawazu zan kwana maka hamsa yar umar fasamata abubakar abubakar sai ya yi shiru bai ce masa sa'anzuru ba irin na sai na usman sai sannan abubakar ya yi masa shiru bai ba shi amsa falan yarji ilayya shay'an bai dawo min da komai na amsa ba bai ce min eh ko a'a ba fa kuntu awjada alayhi minni ala usman sai na kasance na fi jin ciwo ga sayyidina abubakar ka gane minni a wajena ala Usman fiye da Usman shi Usman ai ya warkar da ni da farko ya ce zan je na yi shawara kuma ya dawo ya ce kai ina gani ni a yanzu ba ba zan iya yin aure yanzu ba ka ga wani da daɗi shi ko zana Abubakar kawai ya kyale ni bai ce min komai ba bai ce zai yi shawarar ba bai ce min na karɓa ba bai ce min ban karɓa ba kawai ya yi shiru to sai na kasance shi sai na abubakar aujada daga alwajudu damuwa a zuciya aujada alaihi minni ala usmana shine mafi jin damuwa a gare ni fiye da sai na usman fallajustu layaliya kai na zauna yan dalare saboda ya bani cikin imuwa da ayat tambaya yana so baya so ban sani ba ya karba bai karba ba ban sani ba sun sannan ina cikin haka kawai ka ɗaba hannun biyu sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo neman aurenta da ina yawo ina talla ina nema mata miji ashe ni abin da Allah ya shirya min ya hu wanda nake nema sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ba ya nemi aurenta fa an katuwa iyahu sai na aura masa ita to me za a jira ko matar ka yace ka saki zai aura ba ka saki ba bala tana da ba muharram da yarka sai bayan da zaka yi da dole wani zaka aura falaƙe ne abubakar bayan an ɗaura aure da manzo Allah da hafsa sai da na abubakar ya gamu da ni faƙala ya ce la'allaka wadata alayya hina arauta alayya hafsata watakila ka ji wani damuwa a gare ni lokacin da ka buduro min da yarka hafsa akan na aure ta falam arji ilai ka sha ban dawo maka da komai na amsa ba na yi shiru kawai na kyale ka fa qultu na'am na da maka kwarai kuwa da ba ya babu labari a ɗauki kuma shi ne abokan din ya gane cewa Umar fa ya ji haushin sa duk sun da suka haɗu kawai kallon sa yake yi saboda ya kele shi a ya kele shi a anda kwashin ma bai san matsayin sa ba to sai sai na Abubakar sai masa wata kila lokacin da ka budulo min da na aure yarka Hafsatu lam arji ilayka sha ban dawo maka da komai na amsa ba wata kila ka ji wata damuwa fa qultu na'am nace kwarai kuwa qala sai Abubakar ya ce fa innahu lam yamna'ani an arji'a ilayka ka sani ba abin da ya hana ni na dawo maka da amsa fi ma a ranka alai fi abin da ka guduro da shi gare ni illa anni kuntu alimtu annan nabi sallallahu alaihi wasallama zakaraha sai kawai dan cewa ni na san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta kaga yana shawara da Abubakar kenan yana tambaya ya hafsa ta gama inda kuwa ta ta gama ta kaba shi ashe ya san wani sirri muna magana hibdu sirri ko ka duba matsayin dai umar a wajen manzan Allah amma tun da magana ta sirri ce sai da na abubakar bai gaya masa duk da cewa ba abin ya shafe shi da ya ɗan gutsura masa ai zai ji daɗi ya yi murna har zuwa lokacin da annabi zai zo neman auren amma da yake sirri ne na manzan Allah ya koye bai ce masa komai ba saboda me kiyaye sirrin manzan Allah yace to wannan shine dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakaraha ya ambace ta falam akun ufshiya sirra rasulillah ni kuma ban kasance zan yada sirrin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine kawai dalilin da yasa dan shi ban ce ma komai ba walau talaka hannabi da na san annabi sallallahu alaihi wasallama ya barta la qabiltuha wallahi da na karbe abu da ba kuwa da mazala ya bari to amma na san kullum muka kadaitu yana tambaya ta game da ita hafsa kuma har zuwa lokacin da ka tambaye ni na san bai barta ba yana sha'awata yana so zai aure amma da ina da yakinin taraka ha annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya barta na kabituwa da lokacin da ka guduro min da na kalbi rawahu bukhari wannan hadisi imamu bukhari ne ya rawaice shi wannan yana ga maka muhimmancin kiyaye sirri in mutum ya yadda da kai ya gaya maka sirrinsa to ka kiyaye kar ka gaya wa kowa kalmar ta'ayyamat din nan ta yi gauranta ai farati bilagojin ta kasance babu miji shine ma'anar ta daga al'ayama al'ayinmu wa kana zawjuha mijinta ya kasance tufiya an karbi numfashinsa radiyallahu anhu ba takin ta yayi ba kamar da muka faɗa a tarjama kalmar wajatta ka ji damuwa ai gabirta ka yi fushi shi da malar wajatta wa ana aishata radiyallahu anha qalat kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu wata rana mata ya annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance a wajensa ana zaman gida haka ana hira a tsakar gida manzo Allah yana tsake ga mata yansa sun kewaye shi fa aqbalat fatimatu radiyallahu anha tamshi yana na faɗi mai Allah ta tabbata gare ta sai ta fuskanto tana tafiya wato ta shigo ta kawo ziyara wajen babanta tana zuwa shi kuma yana zaune a tsakar gida tare da matayen na na aisha ta ce ma tu kudi mishiyatuwa min mishiyati rasulillah ta ce mishiyatuwa tafiyar na na fatima ma tu kudi ba ta kuskurewa min mishiyati rasula daga tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shay'an ba ta kuskure komai ina fata an gane yanda annabi yake tafiya yake taku in ka ganta da namiji ne ko a duhu ne sai ka ce annabi ne yake tafiya domin mishiyatuwa tafiyarta ma tukudu shay'an shay'an shine mafulin tukudu mishiyatuwa shine fa'ilin mishiyatuwa tafiyarta ma tukudu shay'an ba ta kuskure komai min mishiyati rasulillahi daga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma ra'aha yayin da annabi ya ganta tana zuwa rahaba biya sai yayi maraba da ita wa qalat marhaban bi ibnati ina maraba da yata sun ma'ajalasa sannan ya kamo hannunta ya zaunar da ita an yamini a gefen damansa matan hanyar ba a kewaye da shi ya ce su matsa ya kama ta ya zaunar da ita a gefen damansa au an shimali ko kuma a gefen hagu shakku minan rawu ala ayi halin da ya zaunar da ita kusa da shi ko a damansa ko a hagunsa sun masarraha sannan sai ya asirta mata zance sai mata raɗa ya kala kunnensa a bakinta ga matayen amma ba san me ya gaya mata ka gane ai fabakat sai ta fashe da kuka buka'an shadidan sai kuka mai tsanani falan mara aja za a yayin da ya ga korafinta ta kasa juriya da haƙuri akan abin da ya gaya mata sarraha a saniyata sai ya ƙara asirta mata zance na biyu sai ya ƙara kala kunnensa a bakin da ya mata raɗa الثانية فضحكت كما تتكلم da dariya. a'a abin da ya bawa nana Aisha mamaki fa qultu laha sai nace mata kasaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasaki ya kebance ki min baini nisa'i a tsakanin matayensa duk yanda mace take kusa da miji amma ya ware ki ya keɓance ki bisirari da asirce asirce ba ta ce bisirri ba bisirari da maganganu na sirri sun ba an su tarkina sannan kuma ke ki dinga yin kuka ita tana mamaki ne ke da aka jawo ki jika aka sirranta miki magana ta sirri wanda baya so matansa ma su ji duk sirrin da yake tsakanin mata da miji bai gaya musu ba kuma sun ma an ji tarki na sannan ki dinga kuka ta ce fallan ma kama rasulullahi yayin da maza sallama ya tashi ya fita ya bar mata yadda na na fatima a gurin na na aisha ta ce sa'altuwa sai na tambaye ta ma kala nake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me maza Allah sallallahu kaza tana da kishi ya za a fifita ya akan uwar gida me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki qalat sai na na Fatima nace ma kuntu li ufshiya ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sirruhu ni fa ban kasance zan bayyana sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zan gaya miki ba ai yana ganin ki bai gaya miki ba ni ya kebance ni ke ma kin ce kasake rasulullahi maza sallama ya keɓance ki min bayni nisa'i bisirani to tunda ya keɓance yana kai na wani kenan bai kamata in gaya wa wani ba ba ma ke ba kenan ni ban kasance zan bayyana zan bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin sirrinsa ba ga koma waye kenan falamma tufiya rasulullahi dole ta kare ta kuma ta hakura amma ita na nasha tana rike da abun alanta sai ta san me aka yi to yayin da ta ga manzo sallama yayi wafati tace qultu sai na sai na samu na Fatima nace nace mata azamtu alayki ina miki magiya bimali alayki domin abin da yake nawa ne alayki akan ki min haƙƙi na haƙƙi haƙƙin haƙƙi na da yake kanki a matsayina na matar ubanki ko da kuma haƙƙi na da yake kanki na matsayin uwar muminai lama haddastini ki ba da labari ma kala da ki rasulullah me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki kaga nan ta baka azamtu alaiki azama kaga abu ne mai muhimmanci abu ne na dole dole kawai na tsaura miki saboda abin da yake nawa ne a kanki bima li alayki da abin da yake li nawa ne alayki a kanki min alhaqi na haqqi lama haddasti ni sai kin gaya mu ma qala laki rasulullahi me maza sallama ya gaya miki to bayan da zaki tunda yanzu maza Allah ya rasu kuma abubuwan da ya gaya mata dama ya da alaka da wafatinsa kuma ta riga ta faru ta kare ne kuma za ta boye faƙala sai na na faɗi mata ce amma la'ana amma yanzu kam fa na'am zan gaya miki a yanzu kan halin da muke ciki yanzu tun da annabi ya yi wa fati to zan gaya miki abin da ya gaya mu sai ta ce amma hina sarra ni fil marratil ula amma kin ga lokacin da ya asirta min zance a lokaci na farko fa akbarani ya bani labari ne anna jibril sallallahu alaihi wa sallama cewa malaika jibrilu tsira da aminta Allah ya tabbata gare shi kana yu'aribuhu alqur'ana yana biya masa alqur'ani yana zuwa su yi tukuri da manzon Allah yakan samu lokacin shi Jibrilu ba lokacin da aka aiko shi da wahayi ba dan ya zo su yi tukuri da manzon Allah ya biya masa abubuwan da aka saukar masa a baya kamar yayi masa bita yu'aribuhu yana guduro masa da alqur'ani fi kulli salati a cikin dukkan shekara marratan sau daya au marratan ko sau biyu ya danganta da irin lokutan da aka samu a shekarar ka gane ai idan wahayi ya ɗanyi sauki an samu yan kwanaki Allah bai aiko shi da manzanci ba to sai zai samu manzan Allah ya dinga biya masa abubuwan da da aka sauke masa ina ina fata an gani to a shekara manzan Allah ya kiyaye sukan yi sauka daya au maratan ko sauka biyu wa innahu to ki sani cewa shi jibrilu arabahu al'anu maratan yanzu a bana ya biya mu alqur'ani maratan sau biyu dama a shekarun tun da aka ba sauke ƙur'ani yakan zo mu yi tukuri iya abin da ya sauka tsawon shekara sau ɗaya ko sau biyu amma a bana kam ya gudulo min da alƙur'ani nan marrata ni sau biyu wa inni to cewa ni la aral ajala ba na ganin ajali na na gudun duniya illa kadik tara wa face fa ya kusa saboda me da can da ake sauke ƙur'ani ai qur'anin bai cika ba ko a lokacin da ake sauke shi da farko ai da yake izu ɗaya ba har ya kai izu biyu izu uku to maimaita shi sau biyu a shekara ai abu ne mai sauki ko har aka yi hijira akwai sauran surori da ayoyin da ba su gama sauka ba ko to gashi yanzu duk da alqur'ani ya cika izu sittin dindi amma jibril ya matsa da zuwa yana biya mun har sai da ya biya mun qur'ani sau biyu a wannan shekarar to da wannan manzo Allah ya gane cewa watakila fa ajalin sa ya kusa saboda haka jibril yake so yayi yayi ya gama biya masa alqur'anin nan kafin ajali ya shi kuma manzo Allah ya gane duk da ba gaya masa ba yace wa anni la aral ajala ni fa ba na ganin ajali illa qadid da rawa fa ya fa kusanta sai sai masa saboda haka fattake Allah ki ji tsoron Allah ke fadin ka duba istafa ki ji tsoron Allah a rayuwarki ta duniya ko da na bar duniya wasbiri kuma ki yi hakuri ki yi hakuri na rashi na in na bar duniya kuma ki yi hakuri na al'asara da muka karanta jiya za ki ga wani abu da zai faru wanda ba za ki ji daɗin ka ba ki yi hakuri ina fata an gane fa innahu ni'ma salafu ana laki domin shi lamarin da yake ana ni ni'ma malalla da salafu marigayi laki a wajenki a ce ni ne marigayi a zo ana miki ta'aziyya ta wannan abun farin ciki ne da murna a gare a ce ke kadai ce yar da manzon Allah ya bari ko wani ɗa da ya haifa a duniya za a zo wajen ki ne a miki ta'aziyya a jajanta miki rashin mahaifinki wannan abu ai abun farin ciki ne gare yana rarrashinta don ta jurewa kalmar da ya gaya mata madalla da marigayi shi ne asalaf ana ni ni ne marigayi laki gare ki duk da haka ina ta kasa jurewa ta ce fa bakai su buka'i allazi ra'aytu shi ne kika ga nayi kuka wannan kukan nawa da kika gani a lokacin saboda wannan magana ya nuna mun ajalin sa ya kusa sai na kasa jurewa ne kuka falan mara ajaza yayin da ya ga korafi na da rashin hakuri na akan abin da na ina ta kuka sarrani a saniyata shi da sai ƙara asirta mun zance na biyu faƙala ya ce ya faɗi mata ya ke faɗi ma a mata razaina an ta kuni sai da ta nisa'il muminina shin yanzu ba kya yadda ba ki kasance ke mai shugaban matayen muminai gaba ɗaya ya gaya mata wannan kalma don ya lalace ta ta manta da wancan kukan ta yi farin ciki yanzu ba zai ba za ki yadda ba a ce an naɗa ki kece shugaban mata dukkan muminai har wanda ake ce musu ummahatul muminina eh ai ku ba sai da suka zama muminai sannan suka zama ummahatul muminina ba to har su ma kenan kece uwarsu ba za ki yadda ki zama kece shugabar mata muminai ba au ko ka ce wata ce mata yayi shakku binan rawu amma tardina an takuni sayyidata nisa'i hadhihi al-umma shin ba zai miki dadi ba ki kasance ki da shugaban matayen wannan al'umma gaba daya ba iya mu'minan ba har musulmai fasikai har ma wanda wata musulmin da ba tana a cikin al'ummar manzon Allah za ki zama kece shugaban duk wata mata kece shugabanta kuma shugabancin fa sai an je aljanna yanzu ai rayuwar ta kare bayan wafatin manzo Allah wata shida kawai ta yi a duniya wannan magana da ake duka bayan manzo Allah yayi wafati ne bai dade ba aka yi wannan magana duka duka wata shida ta yi ta ma ta bi manzo Allah fa zahikat shi da tace fa zahibtu bihi kati saboda haka nayi dariya ga hiki wannan dariyan nawa allazi ra'aiti wanda kika gani nayi din a dalilin wannan kalma da ya gaya mu to wannan hadisi yana nuna mana kiyaye sirrin manzon Allah ko na da faɗi ma yarsa ba ta yadda ba faɗi sirrinsa ba tun daga mata yarsa bai gaya muku ba ita kaɗai yake ba ta ya gaya saboda haka ba ta faɗa ba sai da yi wa fati kuma abin da yake sirrantawan ya riga ya faru saboda haka babu wani sirri a cikin bayyana shi mutafaqun alai wa hadha lafzu muslimin wannan lafazi ne na riwayar imam muslim saura hadisi ne ba wa an sabitin an anas wato sabitul bunani babban tabi'i ne almajirin anas dan mali ina ina fata an gane sabitul bunani yana daga cikin manyan manyan tabi'ai ko a tabi'iyun tabi'i ne muksirul lirwayati an anas yana da yawan ruwayar hadisi daga anas dan mali dan almajirinsa ne a wajensa ya koyi karatu da ilimi imamu muhammadu siddiqi ne shari'a riyadu salihin yace wa qad basattu tarjamatahu fi kitabi rijal shama'il na shimfida tarjamar sabitul banani ko sabitul bulani a cikin littafi na mai suna rijal shama'il ka gane akwai shama'ilul muhammadiyya shi kuma yayi shima'a rijal shama'il to da ya zo kan tarjama ta sabitul gunani ya shimfiɗa bayani mai zurfi da tarihinsa da iliminsa da ƙoƙarinsa wajen addini to shi sabitul gunani ya rawaito hadisi an anas daga malinsa daga malaminsa anas dan malik radiyallahu anhu qala anas dan malik ya ce ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajena wa ana al'abu ma'al gilmani a lokacin ina yin wasa tare da yara dama hadimin manzan Allah ne to ya fito suna ɗan tsalle-tsallen su da wasanni da yara a titi manzan Allah wata bukata ta aike ta kama shi bai ga ana ya fito neman sa ya hange shi yana wasa da yara kuma bai kira shi daga nesa bai zo har inda yake domin cewa yayi a ta alayya rasulullah ba na dani rasulullahi wa ana al'abu ma'al gilmani ba ya kiraye ba ya zo har inda ne saboda tawazu na manzo Allah ya zo waje na wa ana al'abu ma al-gilman a lokacin ni ina yin wasa tare da yara kanana fa sallama alayhi sai yayi min sallama ka duba tawazu assalamu alaikum wa rahmatullah yara yan kanana fa ba'athani fi hajati sai manzo Allah ya aike ni a cikin wata bukata ta fa abu datu ala ummi sai na jinkirin komawa wajen jatumata na ma al'ada ne zo ya yi wa mazala hidima in yamma ta kusan magariba kuma zai koma gida to lokacin da yammaci ne suna dan wasan sa a titi magariba ta kusa annabi ya aike shi kuma guri mai nisa har lokacin da ya kamata ya koma gida yayi bai dawo gida ba falan ma ji to yayin da na zo gida wajen jatuma ta ummu sulai kala sai mahaifiyata ta ce ma habasaka yau kuma me ya tsare ka kamar me ya hana ka dawa da wuri قلت نتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي النبي صلى الله عليه وسلم ne ya aike ni domin wata bukata ta fa qala sai jata mata tace ma hajatu me bukatar ta kaga tambaya take mata ya gaya mata ina ya aike shi qultu qultu sai nace inna hasiru a a wannan magana sirri ce ka duba yaro kalani saboda da dattuwa a gaban manzo Allah yaro ne ba a lokacin tunda har manzo Allah ya yi wafati duka duka ba wuce shekara goma sha hudu sha biyar ba bai balaga ba har annabi ya yi wafati kuma tun shekara da annabi ya hijira aka kawo shi gaban manzo Allah kaga yana ɗan kankani tunda shekara goma kawai annabi ya yi bayan hijira a Madina amma ya san cewa wannan sirri ne ko jatumarsa ba zai gaya wa kultu nace inna hasirun قال تسي لا تكبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا لا أكو أكو كوش ماك أقبا أحدا شي كينا سيدي شولة لا تكبرن بسر رسول الله sai ta ce eh to lalle wannan yana da kyau kar ka ba da labarin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi ahadan da kowa kaga ita ma ta karfafe shi kenan akan wannan ɗabi'a tunda kun ce babu kwashin mark ko to tana ƙara tabbatar masa da wannan matsayi nasa ne la tukbiran na ladin ta zama nahiya kenan kar ka ba da labari bi sirrin rasulullahi da sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadan ga kowa qala anas anas sai ya ƙara cewa wallahi na rantse da Allah lau haddasu bihi adam da zan da zan zantar da wannan sirri ga wani mutum la haddasu ki bihi da na zantar da ke shi a to la haddasu ka kenan waccan magana da gyata masa ta tsari Anas yana gaya wa almajirinsa sabitul gunani ya ce wallahi na lanze da Allah ya kai almajiri na na hannun dama na wanda nake tsananin ƙauna lau haddasu bihi adam da zan zantar da shi ga wani mutum la hazzartuka bi da na baka labarin wannan sirri ya sabitu ya kai sabitul gunani kaga ashe har zuwa lokacin da ga kowa ba kuma har ana da kasa ba zai faɗa ba saboda sirri ne na manzo Allah jatumar sa ma bai ga yawa ba ballantana wani almajirin sa rawahu muslimu wa rawal bukhari ba'dahu imam bukhari ya rawaito bangaren hadisin ne muktasaran a takaice wannan ruwayar imamu muslim ce da wannan lafazozin gaba daya imamu bukari ya rawace shi a takaice imamu muhammadu siddiqi mai sharhin wannan littafi ya ce eh ya rawace shi fi babin adadi min sayi a cikin sayi bukari min gairi ɗariƙi sabitu amma ba ta hanyar sabitul gunani ba ka gane ai amma dai daga anas din ne amma ba daga wajen sabitul gunani da muslim ya rawaita wannan lafazi da muka karanta ba shi bukari ya rauce bi lafazi da lafazin anas yana cewa a sirran nabi sallallahu alaihi wasallama sirran annabi sallallahu alaihi wasallama ya asirta wani zance gare ni fama akbartu bihi ahadan ban taba ba wani mutum labarin wannan sirri ba ba'adahu bayan manzon Allah walaqad sa'altani sa'alatni ummu sulaim wallahi haqiqa jatuma ta ummu sulaim kada ne ya faɗa sunan jatumarsa wallahi hakika jatuma ta ummu sulaimi ta tambaye ni ma fa ma akbartu hadi ban ba ta labarin wannan sirri kaga duma nan ɗaya ne da wasu kawai wannan ya zo da maganganu masu tsawo amma wannan ya kashi muktasara a takaice amma duk ma'ana ɗaya ce da wancan hadisi to alhamdulillah alhamdulillah ko tambaya duk abin da yake a zahiri yana nuna saki ne idan mutum ya gaya wa matarsa wannan abin yana zaman saki kuma duk abin da shari'a ko fukahawa suka tabbata suka yi ittifaki cewa wannan lafazin in an gaya wa mace yana matsayin saki ne in mutu ya gaya wa matarsa wannan lafazin to tafa misali kamar da an fi ɗaliku ka gane ai kaga akwai lafazi ma fi lafazin ɗala'i ala ayi waje kana duk lafazin da a cikinsa akwai lafazin saki akwai ɗa'un akwai zamun akwai ƙafu in a cikin lafazin ya gaya mata kamar an ci ɗaliku ko an ci mutallakatu kaga ala ayi waje ɗaliku da mutallaka yana nuna kalmar saki in yace na sake ki alal misali mu hausa ba haka muke cewa tulawa suna cewa an cike ɗalibin sakakkiya ce ko an cike mutallaqatun abar saki ce ɗalib kamar ita mufa'i ne mutallaqa ita mu maf'ul ne amma duk duk wanda aka faɗa saki ne an ci ɗalibin ke sakakkiya ce an ci mutallaqatun ke abar saki ce kaga yanda aka juya wannan akwai lafazin saki a ciki to wannan la tuqbalu da'awahu idza da'a annahu lam yurid talaq ba za a karɓi magana ka bai shi ba take yake nufi ba ka ce ka sake ta kuma ai magana ka ce kai ba saki kake nufi ba eh wannan yadda miziya ya kawo kenan amma mai askari yace idan yayi musu to za a duba maganan nan da yayi akwai wani abu a gurin da yake nuna cewa wancan abun yake nufi ba matarsa ba kamar alal misali da yake na sake ta sai aka ce matarka yake a akuya nake miki to a duba akwai ɗauraren akuya da ya kunce a lokacin in ya kunce akuyarsa eh to shikenan ya saki akuyarsa ne amma in babu wani abu saboda zai yi wayo ya ga aurensa ya mutu ya ce a shi fa yana nufin ya saki akuyarsa ne a tirke ko ya saki tinkiyarsa ko ragonsa ko a duba daidai wannan magana kafin ya kunta akwai akwai da ya kunce in akwai shi kenan an yadda akuya ya saki ba matarsa wannan kenan amma sauran malamai suka ce kai in dai matarsa fa ya gaya wa ala ayi waje biyan da aka juya kawai matarsa ta to amma tunda an bada waccan daman to ana duba cewa akwai wani abu makamancin wannan in ya ce ba saki yake nufi ba wannan kenan abin da ya shafi lafazin saki to akwai kalmomi da in mutum ya gaya wa matarsa bal yana zama saki uku ne amma an ce khaliyatun wa bariyatun ka gane ai ko ko habduki ala garidiki duk in ya gaya wa matarsa wannan saki uku ne kuma la tuqbalu da'awahu fi annahu lam yurid talaq ba za ka wata magana ba yace wai ba take yake nufi in yace an ce khaliyatun ke wofi ce khaliya aka so khaliya da abu da ke khali mawufanci ba komai kamar da wata ke fanko ce to in dai ya take da ya gaya mata wannan to shi kenan kalma kawai saki uku ne ko kuma ya ce mata bariya ke banza ce ke dai wannan akwai banza suka ce wannan ba saki uku ne ko ya ce habluki ala garibiki igiyoyinki na aure suna wuyanki kamar na watsa miki igiyoyinki to wannan ma take uku ne ina ina fata an gane kuma ba za a karbi da awarsa cewa ba saki bane ko kuma awai saki ɗaya yake nufi ba saki uku ne sai bayan wani miji amma kamar suka ce idan ya ce izhabi wan sarifi to wannan muhtamala ne yana iya ɗaukan saki yana iya ɗaukan ba saki ba matarsa ce a gida ya kore ta ce izhabi kidan gidan ya kore ta to wannan za ta mashi me kake nufi da tafi da tafi gidansu ka sake ta ne in yake saki ne a ce to nawa ne in yake ɗaya ne ɗaya ne in yake saki ne saki ne kuma za ta mashi nawa yake nufi duk abin da ya faɗa shi da shi za a yi aiki amma in yace shi ba saki yake nufi ba ta dame shi da fitina ne ta matsa masa kuma ya ga in ya barta a gidan za a yi ɓatacciya don zai iya bangare ta saboda haka ce ka tafi gida sai ya huce shi ba saki yake nufi ba wannan ma za a karɓa izhabi kenan ko kuma ya dawo gida ba ta nan ta kulle gida ta tafi yawon ta ko ta tafi anguwa ba da sanin sa ba ya bude gida shiga da ta wace ki juya ki koma inda kika fito kaga in sarifi kenan wannan tana cike da mata izhabi wannan kuma ba ta nan da ta zo ki juya daga asarf sarrafa Allah qulubahum ya annahum qaumun la yafqahun Allah ya juya zukatan munafikai yace mata to ki juya ki koma inda kika fito saboda ranka ya baci ta tafi anguwa ba da izinin ka ba to wannan ma ana karban da awarsa za a tambaye shi to wanda ta zo gida ta ce mana ta zo ta taraka a gida kace ta koma me kake nufi in yake saki ne saki ne kuma za a tambaye shi saki nawa kake nufi abin da ya faɗa shi ne ya tabbata amma in yace a ba saki bane ina so ta koma ne ta gyara halinta zan zo na same ku a mata gargaɗi nan gaba kar ta ƙara fita ba da izini na ba wannan za a karɓi da wasu ba saki bane alhamdulillah sai ne to yana tambaya akan fiddakai wane ne wanda zakar fiddakai take wajaba a kansa waye kuma waye ya kamata a bawa to tambaya ta farko zakar fiddakai tajibu ala kulli muslimin wa muslimati ka gane ai hurrin aw abdin zakarin aw unsa sagirin aw kabirin min al muslimin zakar fiddakai tana wajaba akan dukkan wani musulmi balagagge ne ko yaro karami namiji ne ko mace ne yantacce ne ko bawa ne in dai musulmi ne a balma mahaukaci ne ko mai hankali ne in dai musulmi ne zakarfi daga tana wajaba a gare shi ko dai ya cire wa kansa ko a cire masa amma dai in dai wannan ran musulmi ne ko jiya aka aike shi daren sallah yau sallah sai an cire masa zakarfi daga yana fata an gane to sai dai a ciki akwai wanda take wajaba su cire wa kansu akwai wanda kuma yake wajaba iyayensu ko alwalansu ko mamallakansu su cire musu idan yaro ne karami allazi la mala lahu wanda bai da kudi to yukridu anhu walidu mahaifinsa shine zai fitar masa yaro karami da kuma iyaye wanda suka tsufa su kalfin su ya kare ba sa iya fita neman kudi to ɗansu shi zai cire musu fita kai kuma haka nan matan aure mazajensu ko da suna da kuɗi su matan aure inda ciyar da su wajibi ne a kanka saboda haka kai za ka cire musu fita kai bilhassidi dai duk mutumin da ciyar da shi ya zama wajibi a gare ka to yi masa fita kai wajibi ne a kanka ina fata an gane bayi wanda ka mallake su shi ma tun da ciyar da su wajibi ne a kanka kai ne za ka musu fita kai ba su za su cire wa kansu ina fata an gane aiwa akwai kuma batun wa ya kamata a ba duk mutumin da ya cancanci a bashi zakka inna masa da kasu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum wal garimina wa fi sabilillahi wa bil sabili ko dai na tsallake ɗaya ne inna masa kasu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله wannan mutum takwas su ake bawa zakka in ji Allah duk wanda ko ya halatta a bashi zakka ta kuɗi ko zakkar amfanin gona an girbi ko zakkar dabbobi to ya halatta a bashi zakkar su da kai kowane a cikin waɗannan mutum takwas sun ka ba ɗaya daga ciki fiddakai ɗin ya inganta wai duk a takarda ɗaya ne to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mu da su gidajen su lafiya madajayen mu Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye samu kazo Allah ka kamu suka da imani masu ba da sadaka Allah ka ja mu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimaka mana wannan karatu yana gudana da cikin su da aljihun su Allah ka taimaka musu Allah ka ja musu bukatun su na alkhairi Allah ka saukar da albarka a kasuwanninmu da gonakinmu da dabbobinmu na kiwo da ruwayenmu da dukkan sana'o'inmu Allah ka karbi azuminmu da sallolinmu da ibadunmu da addu'o'inmu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayin da kake yantawa a cikin wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin wanda kai wa baiwa na kadara da yanzu kadiri a wannan wata Allah ka karbi ibadunmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi Allah ka jikan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da yan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu wanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a kamar yadda muka sanar jiya yau ma muna ƙara sanarwa in Allah ya kai mu ranar juma'a da daddare za mu rufe karatun tafsiri washe gari asabar kuma da safe za mu katama na wannan karatu na hadisi da muke insha Allah sai a shaida wa ɗan uwa wanda ba samu halarta ba yi kokarin halarta domin za a yi addu'o'i na musamman ga kawunan mu da matayen mu da zuriyar mu da garin mu da jihar mu da ƙasar mu da ƴan uwan musulmi baki ɗaya saboda haka yana da muhimmanci ɗan uwa su yi kokarin halarta domin mu yi musharaka da juna cikin addu'o'i da mu san a cikin mu waye bakin yake da tsarkin da Allah zai amsa mana addu'ar ba me yin addu'a ne ko me yin amin a cikin mu dai za mu yi dace watakila in mun taru da yawa Allah ya duba kukanmu ya duba a tsarkin wasu daga cikin ya karba mana addu'o'in saboda haka yana da kyau a samu halarta insha Allah dan asabar da safa karfe tara za mu yi katama insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya amsa mana Allah ya biya mana bukatu min alkhairi fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموكل بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله وكل تمزن دعك يوم بقى yake ko kun sa sun da wani yake kuma yake yankewa